أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu ci gaba da karatu na faidul ahmadi fil maulidil muhammadi da littafi da muke karantawa wanda ke magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tokan dinsa kan manzo Allah yake magana shi wannan littafi da magana kan kowa ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya dauko daga asali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na asalinsa kasancewarsa haske da san Allah da ya bayyana zuwa gare mu durubinsa da sauransu insha Allah za mu tashi inda shi yake cewa wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala an rawaito Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan yana da yawa a wannan littafi wa ruwiya wa ruwiya abin da ita malaman hadisi mun sani adamu tafiyyatin rawi yakan yana ishari yana nuna cewa ila hadisin da yawa ne a karwace shi wato wannan ba jahala ce ta rawin ba an sani amma suna da yawa ne aka ce a faɗe su ila zai ci lokaci da yawa to in aka ce rubiya ila sun kai mutum ɗari ko abin da ya kama da haka to baka buƙatar ka ce wane da wane da rawa wane wane wane wane wane wane kawai sai ka sai a gina masa maƙulinsa a ce wa rubiya wannan shi ya amfani da wannan anan yace wa ruwiya an rawaito annahu sallallahu alaihi wasallam ya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala yace awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nur farkon abin da Allah ya fara halitta shine haske wa min nuri khalaqa Allah kulli shay'in daga haske na Allah halitta komai kulli shay'in ko menene alkarul nakira ce wato wato komin ma komin sa cikakken annabi aka yi sallallahu alaihi wasallam saboda mun sani haske ne yake tajalli yake buruzi har a babu shi ba buƙatar waje kan ya bayyana amma wannan ita ce awaliya mutlaka a wasu hadisan hadisin tirmizi za ka ga awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama kaga shi kalam dole yana buƙatar waje da zai zauna a cikin waje shi kalam yana buƙatar waje ko yaya ne in ba waje to kalan babu shi kama haske shi ne kawai yake bayyana ko ba waje shi sa farkon abin da Allah ya fara halitta hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haskensa kuma Allah halicci komai da komai wani sayyidina Umara a rawaito daga shugaban mu sayyidina Umaru Allah ya kara masa yarda anna maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala muhadiban lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗi lokacin yana zance da Umar yana tattara da Sayyidina Umar manzo Allah ya ce masa ya Umaru ya kai Umaru atadri man ana ka san waye ni babbar magana ya Umaru ka san waye ni manzo Allah ya tambayi Sayyidina Umar atadri man ana ka san waye ni ana allazi khalaqa Allahu qabla kulli shay'in nur ka san ko dai ba a ce maka Sayyidina Umar zai ce ban sani ba to kawai zai ce bai sani ba sai Allah ya ce masa ni ne wanda Allah ya halicci haske na kamin ya halicci ko ni fa sajada lillahi haske na wannan sai sujada ga Allah subhanahu wata'ala wa baqiya fi sujudihi sab'a mi'ati amin yawan cikin sujadan nan shekara 700 bai dago ba haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa yace kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin da kaddara Allah yana da dama to ni na fi dan sanin Allah subhanahu wataala na fi dan sanin Allah subhanahu wataala saboda me dan ma kansa zai ko yadda ake bautawa Allah a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah kuma bai da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shekara 700 fa awwalu kulli shay'in sajada lillahi nuri wala fakhra farkon komi ko menene shi bai riga haske na bautawa Allah ba annabi ya ce kuma ba alfahari nake ba Allah ne yin wannan baiwa ya Umar manzo Allah ya da cewa ya kai Umar atadri man ana ka san waye ni alal ladzi khalaqa Allah ta'ala al arsha min nur ni ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci al arshi daga haske na arsh wa kana arshu alal ma rabbul arshil azim rabul arshil karimi duk wannan al'arsh da Allah yake magana sannan sai da aka halicci hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka halicci hasken aka halicci shi al'arshu balma daga hasken manzo Allah aka halicci shi kansa arshu wal kursiyya min nur wannan kursi kujerar mulki ta ubangiji ita ma daga haske na aka yi ta wasi a kursi samatu wal ard wanda Allah yake tayar wasu sama da ƙasa gaba ɗaya to ita ma manzo Allah yake daga haskensa aka yi ta wallauha min nuri ni ne wanda Allah ya halicci lauhul mahfuz daga haske na bal huwa qur'anul majid fi lawhin mahfuz wannan allahul mahfuz wanda ya tattara komi da komi wanda alqur'ani ma daga can aka tiro shi daga hasken manzon Allah aka halicce shi lauh wal qalam haka nan alƙalamin ƙudura alƙalamul ma'amur kenan wanda wani wani hadisi yace awal ma khalaqa Allahu alqalama to shi kansa alƙalam wato a irin jinsin kalam da makamantan su to kalam aka fara hadisi amma awaliya mutlaqa wannan awaliya sai mu qayyada ta awalu ma awalu ma khalaqa Allahu alqalama din fa qala la uktub qala ma ba aktub amma awaliya mutlaqa ita ce cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma kansa kalam daga hasken manzon Allah aka yi shi wanda mun san Allah ya rantse da shi nun wal qalami wa ma yasturun wa nura wa nura al absari min nuri hasken da ke cikin idan danin halitta duka daga haske na aka yi shi wa nura al aqli alladhi fi ru'usil khalqi min nuri hasken da yake cikin kwakwalan halitta shi ma daga haske na aka yi shi wanda da shi ne hankali to hankali ma daga haske na aka yi kuma shi ne ɗan adam shi hankali wa nura ma'arifati fi qulubil mu'minina min nuri wala fakhra hasken sanin Allah da yake cikin zukatan mu'minai shi ma daga haske na aka yi ba fariya kuma nake ba ya Umar atadri man ana manzo Allah ya ce ya Umar ka san waye ni kuwa ana allazi min ajli akhadha Allahu al-misaqa min al-anbiya'i war rusul ni ne dalili na Allah ya tara mala'iku ma'aika ya karbi alƙawari daga wajen su dalili na ne Allah kuma ya karbi alƙawarin al'ummu duka dalili na ne sallallahu alaihi wasallam bi iqrari nubuwati shine Allah ya tara su ya yi alkawari da su lalle lalle su tabbatar ni annabi ni ne kawai wanda na kai Allah ya tara su duka ya musu wannan wannan wannan wannan karban alkawari bai wa wani annabi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tawasau bi karnan ba da karni kuma ni ne wanda Allah ya dau alkawari da annabawa da ma'aika da al'ummu suna ba da labarin zuwa na suna wasiya da zuwa na karni bayan karni kowane annabi in ya zo aikinsa zai ce to ni ɗan aike na ma na wucin gadi idan annabin gasken ya zo ma'aikin gasken ya zo zan bar aiki na zan koma mataimakin shi kuma al'ummata dole ku yadda da haka sannan in annabi ya zo zai tafi zai ce to ni na gama amma dai mai aikin mai gaya mai aikin bai zo ba amma zai zo in ya zo ku bar duk abin da na zo da shi ku ajiye ku bi shi shi nashi ne garanti nashi ne gaske ni na majazi ne ni ne wanda Allah ya tara annaba da ma'aika ya musu wannan dunni sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla to ga hujjan wannan zancen ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa a cikin alqur'ani yace wa idza khadha Allahu misaqan nabiyina kina yayin da Allah ya riƙe alƙawari na annabawa alƙawari na annaba misaq annabiyyi alƙawari na annabawa lama ataitukum ko atainakum duka yayin da na ba ku littafi na ba ku annabta shine hikima min kitabin wa hikmati summa ja'akum rasulun sai wani ma'aiki ya zo muku musaddiqan lima ma'akum wanda kuma ya dace da abin da na gaya muku sifofinsa na ce muku ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake sai sifofinsa suka zo daidai kan wannan kwatancin da na yi musaddiqan lima ma'akum shine ce min na'atihi wa sifatihi sifofinsa da yadda aka wasafa shi da yadda aka kwatanta shi duka ya dace shi din shi ne abin da yake a littattafan ku abin da na sanar da ku sai zama shi din haka ne haka ya zo da tuminin nabi in za ku ba da gaskiya da shi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu in za ku taimake shi za ku agaza masa za su zama ansar kenan annabawa Allah yake kira wannan tun ba a aiko su ba fa aqarru bi zalika suka ce mun yadda Allah in yazo za mu gaskata shi za mu yadda da shi za mu karbe shi za mu yi imani da shi qala azza min qa'ilin ubangiji wanda yafi binne fadi buwaya sai ya ce a aqarartu shin kun tabbatar kun yadda bi anna khayrati min khalqi cewa zaɓaɓɓe na a halittata wasa fiyi tatacce na cikin halitta duka wanda na tace ya fi kowa Ahmadu Ahmad khatimun nabiyina sakamakon annabawa wa sayyidil mursalina shugaban ma'aika wa habibu rabbil alamina masoyi wajen ubangijin halitta wa hujjatan lahi alal khalqi ajma'ina hujjan shine kuma hujjan Allah akan akan halitta gaba ɗaya shi kadai Allah yake kallo da shi kadai Allah yake magana shi kadai Allah yake saurare kun yadda kun tabbatar wa khasum ala zalikum mu isri kun karbi alƙawari na akan wancanin wannan abin da aka faɗa kun yadda kun tabbatar qalu sai su ma'aika Allah gaba ɗayan su suka ce aqrarna mun yadda Allah mun tabbatar Allah mun sakankance Allah قال الله عز وجل da suka faɗi wannan sai ubangiji subhanahu wataala yake da su fashhadu ko ku shaidu ku zama shaidu kamar a ce kowa ya sa hannu wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma shaida ne tare da ku faman tawalla ba'da zalika minkum min min ash-shahidina bi anna khayrati min khalqi fi ahmad ni ma shaida ne tare da ku cewa zababbe na tatacce na cikin halitta na shine ahmad to kuma duk wanda ya juya baya cikin ku ya karya wannan alƙawari ya saba abin da muka yi nan to wannan su ne fasikai wala fakran manzo Allah ce suna Umar ba fariya nake ba Allah ne ya bani wa an sayyidina Jabir ibn Abdullah aran an rawaito daga sayyidina Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu Allah karawatar da kala yake qultu na ce ya rasulullah ya manzan Allah bi abi anta wa ummi ina fansarka da ran tsohona da tsohuwata akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-ashya'i bani labari mana zantar ni menene ne Allah ya halitta kamin in halitta komi ne abinda Allah ya yi kamin yayi komi abinda Allah ya kaga kamin ya kagi komi abinda Allah ya halitta kamin halitta komi Jabir ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya qala sai shugaba sallallahu alaihi wasallam yace ya Jabiru ya kai Jabiru inna Allah ta'ala sani ubangiji madaukakin sarki halaka qabla al-ashiya'i nura nabiyyika Allah ya halitti hasken annabinka ne kamin ya halitti komai shikenan sallallahu alaihi wasallam min nurihi kuma daga hasken Allah Allah ya halitti shi kakka ce kaman wani part kaman wani bangare na Allah aka dauko aka halitti manzo Allah abun karka sa hankalin ke sawara maka kawai dai manzan Allah daga hasken Allah aka yi shi kalas magana ya kare in ka ce haka yanzu ka gare ina ruh da shi muke rayuwa amma kulin ruhu min amri rabbi ruhi daga Allah yake a wa nafakhati wa nafakhna eh Allah Allah yace ya hura ruhinsa wa Maryam ibnat Imran allati asana farda fa nafakhna fi min ruhina muka busa ruhin a farjin Maryam ka gani wa ruhun minhu duk wannan ana ce masa rai daga Allah daga kakka da shi da wato wani abu ne sashin Allah aka ɗauko daga can Allah bai da kullu bai da ba'du shi bari a ɗauko can a gutsuro can a haɗa nan babu saboda Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi duk hasken sama da ƙasar nan nashi ne ba na shi ne ma hasken sama da ƙasa Allahu nuru samawati wal ardi ya khabar din labarin Allahu kaman ya Allahu yake to nuru samawati wal ardi hasken sama da ƙasar nan duka ka gani saboda haka dai ka ka ka ga wannan shi da imani ake jin shi ba da hankali فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى sai ban je sa wannan hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana juyawa tare da kulawa ta kudurar Allah inda Allah ya nufa ya juya nan ya juya nan ya kada nan ya kada nan da kudurar Allah walam yakun fi zalika alwaqti lawhun awancanin ka lokaci sadda wannan hasken yake juyawa da kudurar Allah babu lawhul mahfuz ولا قلم باب القلم ياو قلم المعمور ولا جنة باب الجنة ولا نار باب وتا ولا ملك باب ملائكة ولا سماء باب سماء ولا أرض باب قصة ولا شمس باب وتا ولا قمر ولا شمس باب رانا ولا قمر باب وتا ولا جني باب الجن ولا إنسي باب دم أدم باب كل wannan hasken yana juyawa tare da ƙudurar Allah me ke akwai lokacin ƙudurar Allah rakin yana juya tare da ƙudurar Allah. Fala ma arada Allah azza wa jalla an yakhluq al khalqa to da ubangiji inufi ya halicci halitta yanzu lokacin halitta halitta yayi za a halicce ta kasaman nura arba'ata ajza'i wannan dai hasken wani sai ya datsa shi gida hudu aka raba shi gida hudu fa khalaqa min al juz'i al awwali al qalama juz'i na farko aka halicci al qalamul ma'mur wanda shi kalam shi Allah zai umarta ya rubuta komi ma kana ma ya komi. Wa minas sani Allah. Na biyu kuma aka halicci Allahul mafuz wanda shi ne abin da kalamu zai aiki a cikinsa. Saboda in kalam ga kalamu ba lahu ba abin da ba aiki shi kalam ba zai aiki ba. In kuma ga lahu ba kalamu nan ma ba za a yi aikin ba. Sai aka halicci kalamu aka halicci lahu. A cikinsu ne za a tattara komai kulle shi in azaina fi imamin mubin. aka tattara komi sai aka halice su su daga kowanne daga kaso ɗaya cikin wannan kason. Wa minas salisi al'arsh, kaso na uku kuma sai aka halice arshu, gadon sarautar Allah. Sun makasamar juz'ar rabia, kaga saura kaso ɗaya, to, ɗayan sai shi ma aka raba shi kashi hudu. Fakalaƙa min al'awwali hamalatar al'arshi. a na hudun na farkon sai aka halitti al'arshi sai aka halitti hamalat al'arshi mala'iku masu dakon al'arshi wanda su bakwai ne sun fi dukkan mala'iku girma sun fi hatta mika'il girma kaga kuma kaga shi jibril yana da fuke ɗari shida fuffuke ɗaya kuma zai kulle duniyan nan gaba ɗayanta a fuka-fukan sannan amma idan Allah ya aike shi wajen mika'il za su zai kai masa saƙo an ce tsakanin wato hancinsa da bakinsa yake yake tsugunawa yake tsaya su yi magana ya gaya masa saƙo ya tafi saboda girman mika'il to wannan hamalatul arshi sun fi mika'il ma girma su bakwai ne amma ranar lahira in aka tada kiyama Allah zai ƙara musu da wani ɗaya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyat za su zama su takwas ne rana to sai aka rike su daga wannan shi yasa kaga bakwai tana da tasiri kwarai adadin bakwai yana da muhimmanci sosai ya ishe ka dai ko sati a ce maka bakwai kwana bakwai sab a sab a sab a sab a sab yana da yawa sosai wa min sani al kursi daga na biyun kuma sai aka litti shi kursi kujeran mulki shi yasa arshu ya fi kursi hadisi ya faɗa idan da za a ɗau sammai da ƙasai da duk abin da ke cikinsu a jefa kan kursi zai zama kaman kwandala ce kwandala wannan fitika ka ɗauka ka jefa a dawa za ta ɓace at to haka dukkan kauni za ta dukkan sama da ƙasa za su ɓace cikin kursi shi kansa kursi kuma in ka ɗauke shi ka jefa shi akan arshu haka zai ɓace kamar ƙwallala ka wurga cikin dawa to saboda haka daga wannan haske na biyu na biyu cikin na hudu cikin hasken shi aka yi kursi da shi wa minas salisi baƙin mala'ika na uku cikin ɗaya cikin hudun can shi kuma aka yi sauran mala'iku gaba ɗayansu haɗa da jibrilu haɗa da mika'ilu haɗa da dukkan mala'iku wanda ba wanda ya san yawansu kuma ya alama jini da rabbika illa huwa an ce baitul ma'mur kullum mala'ika dubu saba'in ne suke shiga yana da ƙofa biyu da ba shiga ta ƙofar nan su fita ta wannan tunda aka yi aka yi wajen kuma wasu ba su ba a ƙara maimaituwa ba in wannan suka shiga suka fita shi kenan sun gama gobe kuma wasu sabi ne jibi kuma har tunda aka yi har yau har gobe nan haka za a yi kaga ba wanda ya san iyaye ba an ce jibril in ya shiga halwa a wajen yakan akwai sunan Allah da yake ira to zai yi zufa to in ya fito in ya kaɗe fuka-fukansa dukkan igon zufa mala'ika ne zai tashi masu ba mutuwa suke ba dukkan mala'ikun dai da wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haifu daga kaso hudu kaso na hudu cikin hasken da shi aka yi su summa qassama juz'ar rabi'a kaga wannan ma rabo na biyu da aka raba shi wancan na hudu da ya rage cikin hudun da aka raba shi hudu shi ma yanzu uku sun kare yanzu saura daya to shi ma dayan sai aka raba shi gida hudu fa khalaqa min al-awwali as-samawati na farko sai aka halitta sammai dukan su wa min as-sani al-ardina kaso na biyu kuma aka halitti kasai wa min as-salisi al-jannata wan nara na uku kuma aka halitti aljanna da wuta sun makasamar juz rabi'a shi ma dai kaga ya kare saura kaso ɗaya shi kaso ɗayan sai shi ma aka raba shi kaso hudu fa khalaqa min al-awwali nura absadin mu'minin na farko sai aka ɗauka aka halitti hasken idanu idanun mu'minin wanda da shi ake samu ai firasa ita ku firasa ta mu'mini fa inna yanzuru bi nurillahi to wannan hasken na manzon Allah ne a dama na Allah ne ya zama na manzon Allah sai aka sa shi a idon ka ko to shi ne ita ku firasa ta mu'mini فإنه ينظر بنور الله ومن الثاني نور قلوبهم annabi kuma aka liki hasken da ke cikin zukatansu shine ma'arifa shine sanin Allah wa min as-salisi ana uku kuma nura unsihim sai aka liki hasken ɗaya da ke wasu shine tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan wannan ma ta fita qultu ma jihan lahu sai wace manzo Allah ya cancanci kirari to na faɗa kuma a wannan babin ina masa kirari wato tunda aka iso nan ya kamata wanda ya haɗa wannan sifofin a masa kirari a a gwarzanta shi sallallahu alaihi wasallama ke sai ce na faɗa na ce alal mustafa al muhtari min ma'asarin bibi salatun wa taslimu min kulli wal ba'd wato salatun salati wa taslimun da sallama gaisuwa alal mustafa al muhtari tabbata kan Mustafa zababben Allah al-Muktari tatacce min ma'asharin jibi daga farar tawaga daga farar tawaga min al-kulli kuma salatin ya zo daga duka wal ba'd kuma ya zo daga sashi wato salatin ya zo daga Allah kuma ya zo daga halittan Allah za ta yi ko salatin ya zo daga azalu kullu ko yanzu daga abadu ba abu duk za ka iya faɗan wannan buruzu ta daliza ce mazalan nan fa shi ne bayyanan hudo shi ne hudowar bayyanan zaki da zaki ta nufi a santa to da ta ta cika ta batse Allah wato kamalat ɗinsu suka cika sai suka ta batse hasken da ta fara fitarwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine buruzi ta dalil zaki saboda haka ma ya zama awwalu abidi shine farkon wanda ya bautawa Allah yaza kuma wa ba wa wasilatil ahwali shine kuma shamaki ya shiga tsakani da dukkan halaye halin samuwa halin rashi halin arziki halin talauci halin rayuwa halin mutuwa halin yin sama halin yi ƙasa dukkan ahwal sai shine wasi shine a tsakiyar sallallahu alaihi wasallam in ka cire shi komai ba zai zauna yadda yake fil basti wal qabdi cikin bayarwa cikin hanawa cikin shimfiɗawa cikin naɗewa cikin samarwa cikin rasarwa duk zaka faɗa sa utribuhu bil madhi da sannu zan faranta wa manzon Allah rai izza zahal khana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gusar da alfasha ya gusar da dukkan wani abun da bai kamata ba an kauli daga zantuka na bana alfasha bana batsa bana abin da bai kamata ba kuma albarkar su shi ne wa tu'ini kuma ya gusar da duk abin da bai kamata ba daga ayyuka na wa an irdi kuma ya gusar da dukkan tarkace ko abin da bai kamata ba daga mutunci na madaddari tsawon zamani na abin da zai sami lafiya lau zan rayu lafiya lau zan koma ga Allah kuma duka albarkar manzo Allah ne shi ne wannan aiki saboda ka zan daɗaɗa masa rai ni kuma da yabo da kirari sallallahu alaihi wasallam shi yace nabiyun ubaidal kauni wa hada rabbu wannan fa annabi shine wanda ya bauta wa Allah ya kadaita Allah kamin halittarsa fa sallat alaihi zatu sakamako mu in muka yi aiki sakamakon da Allah zai mana shine ba mu aljanna shine ba mu arziki shine ba mu lafiya shine kiyaye mu shine mana duk wannan shine sakamakon aikin ma shi manzo Allah da ya kadaita Allah to a lokacin babu sakamako babu aljanna babu wutan shi manzo Allah in yayi in yayi ibada aka bashi aljanna to ai abun sa aka bashi esta ce dan daga shi aka yi ta duk abun da ka bashi to ka mai da ruwa rijiya ne to dama na shi to sai Allah yake biyan ka da salati sallallahu alaihi wasallam fa sallat alaihi zat sai zaki ta ta masa salati a hasin bizal qarbi ka kyautata gardi ko gardi ko fardi ko kardi duka ka kyautata wannan manufan na zati ko salati ce ko ka kyautata wannan bashi qarf wato an zan yana bin bashi ne ma na masa salati ko a fin bizal fardi ka kyautata kai mamakin kyawun wannan harillancin salati da aka daura mana hasin bihi ke kai mamakin kyautatuwarsa kai mamakin kyansa shehu ya ce nabiyun atana fatiha ma'aiki ne wanda ya zo mana fatihan alhali yana mai buɗe mana duk abin da yake kulle wahwa khatim kuma shi ne mai kullewa ya buɗe annabta ya kulle ta ya buɗe imani da shi ake shiga imani kuma da shi ake gamawa sallallahu alaihi wasallam shi ne mabuɗi kuma shi ne mai kulle alfati lima a wuri wal khatim lima saboda shi وهو خاتم عليه سناء الدهر kirari na ya tabbata ga manzon Allah a dara tsawon zamani kai ma bihi urdi ko zan samu in aminta in samu aminci a aminta da ni dalilin wannan kirarin da nake masa kuma shehu ya samu radiyallahu anhu ya shi din ya yarda kuma an yarda da shi shehu yace nabiyun azimun wannan shi ba manzo Allah wani irin annabi ne mai girma lam tara ainu mislahu ido bata taba ganin irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk idan da bata ga manzon Allah ba to tana da sauran kallon duk idan da wato ta ga wani abu mai kyau ko ta ga abu mai kawa ko ta ga abu wanda ya burge ta mai daukaka to ta san bata gani ba in dai ba annabi Muhammad ta gani ba wannan na Aisha ta yi ta yi waka cikin wannan ma'ana cewa wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talid nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u to ita ce mai mai tana nabiyyun azimun nabiyyun azimun lam tara al-aynu mislahu ido bata taba ganin irin manzo Allah sallallahu alaihi wa yub'asu mahmud al-maqami lada al kuma za a tashe shi abun gode wa matsayi a filin alkiyama arz lokacin da za a yawma idin tu'raduna la takfa minkum khafiya lokacin da za a bira wa mutane dukkan ayyukansu a bijiro da kowa gaban Allah manzo Allah zai tashi mahmudal maqam abun gode wa matsayi wato aikin da zai a gurin kowa ya gode masa sallallahu alaihi wasallam a nabiyun azimun khulquhu shi fa annabi ne wani irin annabi ne mai girman mai manyan tadoda mai manyan ɗabi'u wa innaka la ala khuluqin azim da ta isa kai mai kana kan ɗabi'u masu girma ya manzan Allah nabiyun azimun khulqu wa huwa ahmadun kuma shi ne mai yawan godewa Allah ne Ahmad shi ga ce mubalaga ta Hamid mai yawan godewa Allah daga Hamidu Mahmudu Ahmadu sallallahu alaihi wasallam Ahmad Hamid yadda Mahmud kuma zai zama Muhammad shine Ahmad alaihi salatun min sama'in wa min ardi salati ta tabbata gare shi min sama'in daga dandazon mala'iku gaba ɗaya sune al-mala'ul a'la wa min ardi daga kuma dukkan halittun ƙasa duka halittun sama da halittun ƙasa kullun salati suke da manzon Allah rubdugu ne salati ta manzon Allah ba wata lahaza ba wani sikon da zai kada ba tare da ana yin manzon Allah salati kuma abin da zai fi baka kai shine duk salatin da aka masa sai ya ji kuma sai ya miyar kakkace shi din nawa ne kakkace ya zai zama busy mashgul a wannan ma karkasa hankali aji hankalinka labarin Allah ne kuma ba automatic abu bane kawai da aka saita in kai a mayar a'a shi din ne yake yi wa kowa kuma a sadda kowa ne kuma ba maimaitawa ake ba a kowace ad aka yi zai yi wa kowa ko ku miliyan ne zai muku kuma wannan second din ba zai wuce sallallahu alaihi wasallam جليل جميل صابر وشاكر أتى رحمة للكون من كرم المحض manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jalilun mai girma ne jamilun kyakkyawa ne sallallahu alaihi wasallama sabirun mai juriya ne wa huwa shakirun shine kuma mai cikakken godiya ga Allah afala akun abdan shakura to shi shakiru ne sallallahu alaihi wasallam ata rahmatan lil kaun ya zo kuma a matsayin jin kai ga halittar nan gaba ɗayanta ata rahmatan lil kaun min karamin mahadi kuma ya zo ne daga kyauta Allah tsantsar kyauta halitta ba ta yi wa Allah komi bai ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kakka ce dan adam kaunu gaba ɗayanta kyauta Allah ya ɗauko annabi ya bata shi ne wasiɗa da shi halitta duka take samun sanin Allah ba dan shi ba to da babu sanin Allah babu sanin Allah kuma da komi ya ɓaci laulahu dama mushkila li izni ma qad yanjali min karamin mahad sallallahu alaihi wasallam daga tsantsar karamcin Allah afada ila kulli khalaqi faidahu fa akhin bi faidil khalqi amma fil faid afada manzala ya kwarara ya kwaranya faidahu baye bayansa kwaranyansa ila kulli khalaqi zuwa ga dukkanin halitta kowace halitta manzan Allah ya ba ta kyauta ya tura mata kyautarta gwargwadon abin da take bukata mai bukatan kan allura a bashi mai buƙatan cikin murfin kwankwala ce a bashi mai buƙatan gwangwamin madara a bashi mai buƙatan daro a cika masa mai buƙatan teku a bashi mai buƙatan ma cikin duniyan nan duka a bashi mai buƙatan cikin lahira a bashi to ai yana nan da yawa akwai akwai kamar duniya sau ba adadi akwai kamar lahira ai ba duniya da lahira ne kawai halittar Allah ba ko su halittu duk da ba mu san su ba to kuma dukkan wannan halittun manzo Allah shugaban su ne kuma shi ne qasim yadda hadisin muawiya ya faɗa na bukhari innama allahu muti wa ana alqasim duk wanda kaga an bashi wani abu allah ne ya bashi to ni kuma ni ne mai rabawa ni ni allah zai bawa rabawa kowa sallallahu alaihi wasallam kai mamakin gani girman manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya game kowa da komai da ke tuttukansa sallallahu alaihi wasallam wa min hubbihi tabyabsudun a saboda haka ma ya zama da son manzan Allah ne dalilin son manzan Allah ne sudun baƙaƙen halitta baƙaƙen mutane tabiyar da suke zama fararen kai wa bugduhu iyayyarsa kuma bisuwar da aqwamul li'am min al-bibi dalilin iyayya annabi ne aka samu wasu mutane aqwamun wasu mutane li'amun kaskantattu marasa mutunci min al-bibi wanda da farare ne isuwar da sai suka yi zama baƙaƙe su kuma dalilin san manzo Allah duk haskenka in dai ba san manzo Allah to ka zama su aswad duk bakin ka in kana son manzo Allah ka zama abyad sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya rayu da su mun sani yawancin su duka larabawa ne wasu in aka faɗi sunan su ne dai tsinuwa ta biyo baya wasu kuma baƙaƙe ne in aka faɗi su sai ta rabbi radiyallahu anhu yake yi neman albarka duk dalilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa za bihamdillahi tasrifu rabbina shi yace gashi mu ma baƙaƙe ne amma kuma mun kere farare saboda son manzon Allah yace to wannan wato haɗa da godewa Allah iko ne na Allah tafriki ne na Allah ya juya baki ya zama fari dalilin son annabi ya juya fari ya zama baki dalilin kin annabi wannan tafrifi ne na Allah in ba shi ba ba ta zai yi wannan sallallahu alaihi wasallam hukum wat tasrifu fil hubbi wal bughdi hukunta soyayya na ga Allah jujjuya lamarin soyayya na ga Allah da kiyayya duka hukuncin soyayya da kiyayya gun Allah shi zai sa ka so mutum shi kuma zai sa ka ki mutum على المصطفى والآل ثم في هذه صلاة وتسليم على حالة الكرة صلاة تسلية تسليم يتبت كم من الله صلى الله عليه وسلم sannan da alayensa akan halin da za ta yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shehu ce na faɗa qultu madihan lahu na faɗa wannan kasidar ina mai yi manzon Allah kirari saboda wannan ma'anoninsa da aka faɗa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك الحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم شيء يتي وجعلنا من خدانه وجعلنا به من خدانه الله أربارك من دليل النبي كسن يا زما خادم النبي in ya zama ku biha kuma a nuskar biha kuma to dalilin wannan salatu fatiha na'am ka sanya mu zama khadiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai sai salatin mashi din mashi din mai sai duk wannan babu iskal sallallahu alaihi wasallam wa ahbabihi ko mu zama cikin masoyansa wa ansarihi mu zama cikin mataimakansa warhamna bihi Allah ka ji kan mu dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata nuska kuma wahmi na bi Allah ka kiyaye mu dalilin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqtina Allah ka isar mana jami'an nawa'id dukkanin masibu masu sauko wa ɗan adam ka isar mana su wal afati dukkanin aibobi wal masa'id dukkanin masibu duk Allah ka ije mana su albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal humumi wal gumumi da bakan ciki da tashin hankali duk Allah ka isar mana kira mata ya rahmar rahimi da jin kanka ya wanda yake masu jin kai jin kai ubangiji subhanahu wataala za mu tsaya nan insha Allah Allah ya karba mana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرة الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين